بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata uku ga watan juma'a da lafiyar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annaba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa mun tsaya darasi na 67 za mu tashi darasi na 68 a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيطان inda muka fara biya babi na 34 hadisi na 468 inda malai yake babu bayani anna alqur'ana ala sab'ati ahruf babin da yake magana akan cewa shi qur'ani an saukar da shi ne akan harafai guda bakwai wa bayani ma'anahu da kuma bayanin ma'anoninsa mun bi hadisi Umar dan Khattab wanda zamu koma ta kansa an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala an karbo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake sami'tu Hisham bin Hakim ibn Hizam yace naji Hisham ibn Hakim dan Hizam ya qara'u suratul Furqan yana karanta suratul Furqan ala ghairi ma aqra'uha ba irin yadda nake biya ta ba وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها النبي عليه الصلاة والسلام كما يا كرن تدين يا كرن تامو إتا ونن سورة الفرقات وكدت أنا أعجل عليه saura kir in gaggawa a kansa ta kuma ya ce sun ma'amhantuhu a can sarrafa amma ne na jinkiri na ɗan jinkirta na gyara shi har sai da in sarrafa ya idar yace sun malabbatu hu bi ridai sannan na nan nade shi da mayafinsa ya taku bai je kanan nade shi da mayafin yace fajitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tafi da shi gurin annabi alaihi salatu wa sallam fa qultu lati inni sami'tu hadha yaqra'u ala ghairi ma qara'aniha aqra'ataniha yace na ji wannan bawan Allah da ake kira wato hijab ibn hakim ibn hijab yana karanta suratul furqan ba irin yadda ka koyar da ni ba ya ma'aikin Allah fa qala li da annabi yace da ni arsilhu to take shi annabi yace ma wa sayyidina Umar take shi to sai suka yi sun maqala lahu yace da shi ikra kai karanta shi da aka kusuntumo am aka wato ta kuma aka ce to karanta ya biya alai wato qala ji annabi yace haka za unjilat haka aka saukar da ita sun magana ni zane yake da ni ikira to kai ba karanta to kagan ka kalli yanayin tsarin jinnan wato wayar wayar umar dan kaddam shine shine shine wato yayi karatun na biyu Hisham ibn Hakim ibn Hisham ya ga ba da cewa ya karanta shi da aka takumu ya karanta to bayan an gaba sai annabi ya ce da shi to kai ma karanta kai da ka kawo karar shi ma ya karanta fa qara'atu yace na karanta fa qala bi yace haka da unzila kai ma yadda ka biya haka aka saukar da ita innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf ka sani shi qur'ani an saukar da shi akan harafai guda bakwai fa qara'u ma ta yassara min ku karanta abin da ya sawwaka da gare shi haka Allah ya faɗa a qur'ani fa qara'u ma ta yassara min al-qur'an karanta abin da ya samu daga alkurani ba sai da wannan fahimtar imamu abu hanifa yace in ka tashi duk abin da ka janyo alkurani a a raka yayi aka ce da shi har fatiha yace yace yi misali inda a fahimtar abu hanifa da za ka miƙe sallah ka ce bayan ka yi kabara ka ce alhamdulillah rabbil alamin allahu akbar ko kuma mudhammatan kawai ka tafi rubuyi kai amma duk sauran jumhur ban sallama ba ba ta fiya da hadisin da annabi yake la salata liman lam yaqra fiha ko fi fatiha al kitab qarara annabi ya faɗi nan cewa ba wa sallah ga wanda bai karanta fatiha to shi za ga dalilin sauran shi imam malik su Ahmad bin Imam Ahmad bin Hanbal da wato Imam Shafi'i ya guna ta gaskiya a dalilan da suka kawo to faqra'u ma ta yassara minhu karanta abin da ya sawwaka daga cikin sa shi alqur'ani to mun bi wannan hadisin an muka dan kawo wato waɗansu bayanai akai hadisin nan yana koyar da mu irin yadda annabi alaihi wasallam yake da wato tausayi kaga da yaga ya ci ya ci ya ci kuma yi zuwa yana zuwa yake to sake shi abin da ya fara gaya mai kenan abin da ake fara so kai kenan sai tar ya fara zuwa take shi tukunna sai da ya sake shi yace to me ya faru sannan ya bayani eh ai saboda a sauƙaƙa ta sannan abu na biyu hadisin yana koyar da mu yadda sahabbai suke kulawa da alkur'ani kaga yana koyar da cewa ba sa sakaci wajen kula da alkur'ani da kuma kwadaitarwa a kansa da kuma kiyaye abin da qur'anin yake wato karantarwa to hadisi na gaba na ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani jibril ala harfi annabi alaihi salatu wasallam yace malaika jibril ya zo yayi min karatu ala harfi akan harafi daya amma kuma ta ba a baya satin da ya wuce sai muka yi bayani muka ce malamai sun yi bayani akan huruf din me ake nufi da shi dan sabani ne mai yawa da ya kai 40 da daya dan idan ka tashi koma fa yanzu a cikin huruf din akwai wanda suka ce wannan harafan su ne huruful muqatta'a da suke zuwa farkon surori su ne wasu kuma ka ce a harafan su ne harafi na farko ya fara daga alif lam mim ta farko zuwa alif lam mim sadiq wasu ka ce shine harafi na daya suka ce harafai ne guda hudu da aka ce rarraba wa'ancan din ya zama 28 na daya na biyu kuma daga suratul arab zuwa wato kaf ha ya ayin sadiq su ma sai suka ce to harafi na biyu ke na daya na biyu na uku eh zuwa na biyu kenan zuwa kaf sannan kuma na uku suka ce daga kaf zuwa surati daud sadi kaga alif lam mim alif lam mim kad kaf haya na uku kenan na hudu kuma suka ce shine sadi suka ce wayannan su ne hurufu araban da ake magana wato abun nufi daga fatiha daga alif lam mim zuwa nan to harafi ɗaya kenan sannan kowane harafi yana kunshe da guda bakwai a guda hudun nan da sai suka ce hudun sau sau bakwai biyar da takwas su ne wai hurufun mabani wani idan ka shiga zaka ga wani irin sabani da aka yi kanka sai ya kwanci shi sa kawai abin da imamul jazari ya zo kamar yadda ya faɗa muka ce abubuwan da malamai suka ce a wannan sabanin gaba ɗaya da aka kawo guda arba'in da ɗaya to guda uku sun fi girma shi ne wanda muka ji a datin da ya wuce kuma akwai wanda za su zo su kawo masu ce ai abubuwan da ake nufi gaba ɗaya da ka san asali qur'ani ya fara ne daga rasu sannan sai harfu sai harfu rasu shine asali ba wanda zai iya biyawa sai ubangijin da ya rubuta shine a rasu wanda ya saukar da shi ba wanda zai iya biyawa shine rasu harfu kuma harafai ne in ka zo za ka gani wata gina ka zo ka kasa gano wasu abubuwan kasu kuma shi ne wanda aka rubuta wata kila har aka yi wata ne misali yadda yake a rasmu da in ka zo a yadda yake a rasmu to ba wanda zai iya biyawa in ba annabi ne ya koya masa ba za ka ga dai kawai zane shine a rasmu ba ba kai saka biya ba kamar misali da suka zo suka ce arafan wanda wa'ancan na bayan koma baya wanda suka ce guda 28 ne wai na 28 din su ne suka rabu gida bakwai sai suka ce kamar sinu sin ita kadai ana iya rubuta harafi bakwai da ita zuwa takwas da idan ka zo ba za ka gane wannan sinin ba ce saboda sinin ita kadai tana wakiltar sinin tana wakiltar shi tana wakiltar ba tana wakiltar ta tana wakiltar ta tana wakiltar kaf tana wakiltar lam tana wakiltar nur ita kadai saboda haka baka isa ka zo kawai alama za a yi ka zo kai za ka gane a tankan za ka ɗauko ka gane wannan fanun ki ita kaɗai wannan harafan gaba ɗaya ita kaɗai ce haka idan ka ɗauki ka ɗauki jim tana wakiltar ha misali duka ba wani ɗige-ɗige babu a haka yake haka ƙur'ani ne shi za a yi za ka ga da in aka zo yadda suka zo bayan ma idan mutum ya zo biya ƙur'ani idan ya zo misali hunalika tablu ko hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat tablu to idan ka zo kan tablu ba ba dubu gaba daya ba ta ba ba babu to shi a wata kira kuma hunalika taslu shi ma babu dubu gaba ɗaya in ka zo sai za ka bambance ko kuma wal anhum la'anan kabira wata kira wal anhum la'anan kabira gaba ɗaya ba dubu kuma yadda tsarin shakalin rubutu yake shi ne da tabulu da taslu ɗaya ne da kabira da kabira ɗaya ne ka gwada rubuta ka gani za ka duk wanda da za ka yi wancan haka za ka yi wannan babu dubu gaba ɗayan su ba dubu to shi za aka samu wannan wato sabanin mai yawa to shi za muka takaice muka ce to hanyoyin da suka kawo kawai mutum ya rike sa wadannan sar talibin alqur'ani cewa abu na farko shine al alfazu mukhtalifatu wal ma'ana wahid a samu sabawar la wato lafazai amma ma'ana ɗaya ce kamar wal anhum la'anan kathira wal anhum la'anan kabira kuma da bambanci amma duk ma'ana ɗaya kowace kira'a ce muta wata rana ta tabbata a karatu da ita na'am sannan na biyu shine suka ce wayannan lugatin wannan wato tabawa lugat da ake da su kaga kamar yadda muka ce a wata bakwai muka ba da wannan misalin kaga a lugogin da ake da su za ka ga akwai lugar mutanen banu tamim akwai lugar ƙuraishawa akwai lugar banu asad sannan akwai luga ta banu bakirin duka lugoji ne kowace ake kowace luga ce mai zaman kanta sannan na uku muka ce sannan akwai alkira'at su ne ƙura'u saba'a da ake magana muka ce na farko kana so ka kiyaye akwai nafi'ul madani wanda yake da rawuyansa guda biyu sannan sai ka dauko ka baro madina sai ka da maka ake ibnu kathir ne makki ka ka koma makka kenan sannan sai ka koma can basara ka ce abu amr ne basari ka ka koma a basara a iraki sannan ibnu amir ne shami ka koma can sannan sai ka koma kufa gaba ɗaya guda uku can kufa da imamul kisai da hamza da asu dukan su yan kuba ne shi kenan shi ne alƙura'u saba to wasu malaman suka ce wa'annan guda uku abu guda bakwai su ake nufi da sab'ata harufin su ake nufi to wannan hadisin a dunkule cewa yi a ƙara'ani jibrilu ala harfin kaga a nan malaika jibrilu ya koyar da ni abu taluga ɗaya ko kuma a yanayin wato karatu ɗaya misali wal anhum la'anan kathira aka ce sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce falam azal astazidu wata kila da ne mai qira'ar wato ibnu kafir ko ibnu amir ne shani ko nafi'u sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa malaika jibril ya annabi ya ce falam azal ban guje ba astazidu ina neman ya nada mun wata qira'a ina neman dadi har sai da me yace har hatta wato hattanta ha ila sab'ata harufin har sai da malaika jibril ne ya tada abu sai da yayi mun qira'a bakwai bayan an gama qira'a na biyu misali aka yi ta ibn kafir ko aka zo aka yi ta haka annabi alayhi salatu wasalam yace ban guje ba ina neman dadi zai je kara mun wayannan qira'o din in ka yadda cewa sab'ata harufin qira'ati idan kuma kace lugat ne shine yanayin bambancin harshe dan a samu sauki na masu karatu to wannan shi ma hadisin ya nuna mana cewa ne wato akwai akwai qira'at lalle akwai qira'at bayan ruwaya hausu da kake da ita idan baka iya hausu yanzu ba qira'a ka iya ba ruwaya ɗaya ka iya in kana so ya zama qira'a to sai ka yi duri misali ka haɗe ko kuma idan ka iya warki ba fa qira'a ka iya ba ruwaya ka iya in kana so ya zama qira'a ta qari'i to sai ka hada da kalun kai kalun ka hada da warji to yanzu ka zama ka iya qira'a guda daya qira'a ɗaya ce kaba abin da malamai suke faɗa an kana su in mutum yana so ya fara wannan ramin kuma ya fari ya bari ya fara iya guda daya ya kware a guda daya tsayi kenan sannan abu na biyu ya haddace alqur'ani kar ka shiga harkar qira'a ba ruwanka da ita wallahi in ka shiga rigita ka zata gaba daya abin da malamai suke faɗa kenan shi za ka ga mafiya yawanci malaman qira'at din sai ga ai iya ta fannin su kenan ko ba haka bane ba za ga da wahala ba wuta ne ba a samu ba amma da wahala ka ga malamin qira'at kuma fakihi ba sai muku ne ba a samu ba amma kalilan minhum wa Allah saboda shagaltuwa da zai da wannan bangaren in ba haka ba to zai rikice sannan kuma ka'idodin su dama sai ka haddace galibiya wasu abubuwa ake wayarwa sai ka haddace su kusan guda hudu da dole sai ka yi wannan to kai ka zo kawai shi malam wannan ƙari ne yana zaune ya samo ijara ta kira a guda goma ko guda bakwai ko uku ko hudu babban abin da za ka yi ala gafarta malam ka kware a ruwaya guda daya ka fara kwarewa ita kakai babu baɗin ruwa ya hamsu to yi kokari ka iya ta duka idan ka iya ta komo yi kokarin haddacewa shi ne abin da yake ka yi kokarin haddacewa bayan ka haddace yi kokari ka san ma'ana ya ma fuska san kira'o'i ba ka san ma'anar ba ko shakka babu wanda za ka ga mafi yawanci wanda zai fi haɗa wannan gurin da gan shi ko ina ga ma'anar ga kira'at kawai wayannan wasu bayi bayi ne da fadlul lahi ne fihi man yasha yan baiwa ne in ka bige ta nan sai ka ka tsaya wa dobi wa rawarsa sai ka rasa ta kai abin da zaka iya kawai amma dai babbar asara ce a ce a ruwaya guda ɗaya baka da kwararriya guda ɗaya da ka iya so ake ka samu ɗaya da ka iya ka kware a kanta to wannan shi ne to shi ne malai yace wannan hadisin wato ya nusar da mu cewa yadda annabi alaihi salatu wasallam yace karba yake talaki na alqur'ani wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim to talaki yadda yake karba alqur'ani sannan shi ma da yake abin da ake nufi da ƙarin kira'a maharabi a nan shine wato shine sauƙaƙa karatun sauƙaƙa shi saboda yaran wasu yana wasu wahala sai aka sauƙaƙa shi gaba ɗaya babi na talatin da biyar babu tartilil qira'a babu da yake magana akan tartili da Allah yake wa tartilil qur'ana tartila lalle ku rika jiranta alqur'ani jirantawa abin nabi ku rika yin tartili ku biya ɗaya bayan ɗaya shine tambayar da wani bawan Allah ya zafin da ya gabata akan tadabburi da aka ce tartini to ana bukatar mutum yayi tadabburi kuma tadabburi na gaske wajina bil hazzi da nisantar al hazzu shine zai fasara ba ne hazzu sai ce wa huwa al ifradu fi sur'a shine wuce gona da iri da wajen sauri zaka wai saboda ya zama gangaren kafu gwani yanzu in ya fara karatun ba a cikin da yake fara yana tsayawa na taba baku misali Allah na taba mun wani libani a tahajjudi wata shekara yana miƙewa kawai daga ko ana ta miƙewa duk an miƙe a ji yanzu zai tuya rubuci yanzu nan wallahi in ya bata ba in ya bata ba kai saka gyara ba ba dan baka san me yake faɗa ba Allah kawai sai dai idan ka san wato ka haddace bayan inda sai limamin ya tsaya to ka san zai tashi guri kaza misali ya tsalo na kanin amfani zai tashi to wataƙila za ka gane saboda ka san inda za a tashi amma wallahi ba za ka gane me yake ba kawai zai gani ne ana ta miƙewa kan ka ce ne wannan ya juya ruwan nan ya tafi ruku kuma rukuyin nasu yadda ka san sallar nafila ka san yadda ake nafilan mutane ka gana ta sauri to yadda ka san haka wai ta hajji yake wai fijo junansa sai da aka gama da tambaya ka fijo junansa fijo da to wannan kam ta ko tun da fijo ne wata ran za a yi asiri da hanya Allah kuwa to ka gani ba duk da yake an yi ba an yi hadarin ba da yawa kuma ka ne an ta hadarin kam na kine da gaya ma yana miƙewa duk aka miƙe gaba ɗaya aka miƙe saboda bidiyo ya tayi ana jira da Allahu akbar aka ce bidiyo ne kawai aka rika miƙewa wallahi kan ka ce bai wannan ni dai sai da aka idan na ce a wannan aka ce wubi Allah ya taimake mu dai raka'a bi kawai yayi dan da sallar nan gaba ɗaya kawai tirenin muka ne Allah tirenin ne gwara ka tsaya a gida ka samu abu tirenin ka ce dan ba sunan ta sallah ba to wannan shine abin da ya kamata a lura to yasa malai yake abin da ake nufi da alhazi shine huwa al-ifrad wuce gona da yi dama akwai al-ifrad akwai at-tafrid ifrad shine guduwi wuce gona da yi at-tafrid kuma gazawa to shine malai yake wa ibahati surataini da halaccin karanta surori guda biyu fa aksar ko fiye da haka fi raka'atin a raka'a cewa ya halatta mutum ya jera sura ɗaya biyu uku a raka'a ɗaya ko fiye da haka ba akwai ya halatta za mu ji yanzu ana biwa'il an karbo daga biwa'il shine shakikin salama ne shine abu wa'il al-asadi asadu khuzaimatul kufi ba muqaddarami ne amma ya rufi annabi alaihi salatu wasalam amma bai gamu da shi ba hasbunallahu wa ni'mal zamanin yana nan zamanin wata yile misali a ce yana Kano shi kuma yana Abuja misali to ba gamu ba amma yadda za ka yi irin su tunabi shi ina jin shi ya taho zai zo gurin annabi alaihi salatu wasalam ya musulunta ya taho yana zuwa madina tunda ba hanyar sadarwa aka ce yau kwanan annabi biyar da barin duniya kwana biyar tutu ne mukaddaramun za ka yi ta ganin sun kana karanta kana karanta adabul hukurat da sauran littattafai za a ta gaya ma mukaddaramun wanda a sun yi zamani da annaba amma wani dalili Allah bai kaddara sun ga annaba ne salatu wasalam la haula wala quwwata illa billah to su ake kira kibaru tabi'in manyan tabi'ai su ne manyan sun yi zamani da annaba amma ba su yanke ba suna biyo ƙanshin iskar amma ba su kai shi ba babu sahabbantaka a tare da su domin gamuwa da annabi da ba da gaskiya da shi da mutuwa akan haka shine ta wato ma'anar sahabi to shine wannan bawan Allah yana ciki dan imamu wato aka ce babban mutum ne dan yana cikin manyan limaman kufa sannan yana cikin jagororin addini imamu zahabi yake cewa wannan bawan Allah da kuke gani in ana magana ilimi da aiki da ilimi jagora ne ga ilimi ga aiki da sannan ya rasu a zan Allah ya ba shi tsawon rayuwa sai zamanin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiyar Allah ya mata rahama to shine yake cewa kana yake da rajulun ila ibn mas'ud wani bawan Allah ya zo gurin ibn mas'ud wanda annabi yake man arada an yakra al-qur'ana gabbal falyaqra ala qira'ati bi ummi abdi aw kama qala duk wanda yake so ya karanta alqur'ani madarasa to ya je gurin dan masauri ya koya ba ala rammani tambi to kake shine yana cikin mutum wanda da annabi ya ce khudhul qur'ana min arba'a ku koyi qur'anin ku sai gurin mutum gudu sai ya ce ibnu mas'ud wa ubay bin ka'ab salim maula abi hudayfa wa mu'adh bin jabal wayannan alaramomin annabi ya ba su ijaza cewa din da mutum ya je ya je koyi qur'ani a gurin to me ya faru to sai yake cewa wani mutum ya zo gurin dan Mas'ud fa kale yake qira'atul mufassal na karanta mufassal daga wata sura dama Qur'ani ana kasa su ne gida nawa uku ko hudu uku na farko su ake kira adiwan surori guda bakwai ko diwan shine wanda wato annabi alaihi salatu wasallam yake wanda ya san su ya san ma'anar su ya zama malami ka haddace su ka san ma'anonin su kana bibiya yanzu a ce yanzu an fara tafsirin fatiha da kai har zuwa suratul yunus ka zama malami dan duk abin da ake ko me ko me kake bukata na alqur'ani a wannan surorin kaji akwai ta anan to wayannan surorin su ne duwal sannan na biyu shine al-mi'un wanda suke da ayoyi 100 zuwa sama daga 100 zuwa sama su kuma za ga irin suratul ibrahim ne da sauran waɗanda suke a ƙasar yunus ne sannan sai mufassal to mufassal din ita wata aka kasa ta gida uku akwai diwalul mufassal akwai autadul mufassal akwai kitabul mufassal mufassal ta fara daga wata sura suratu qaf ko hujurat ko ko qaf ko hujurat kamar da suke ta bayani qaf ko hujurat to shine mufassal to kaga wayannan su kuma surori ne waɗanda za ga gajejjeru wanda za iya ana iya juye su a sallah dan da yayi ba za ka dauko haka ba za ka ɗauko me yake kira ba za ka ɗauko wata sura ka ce za ka yi sallar magarba da ita ba ami'un ko diwal amma a mufassal za ka iya ɗaukowa ga sunan da yawa in ma zuwa kai inda ake alamkar kai ba za ka a mufassal za ka ɗauko kitarul mufassal ana ka ɗauko ko lilli kulli shi za yadda muka faɗa idan usaimin zai yi sallar magarba da suratul arab in dai zai shiga cikin diwal sai ya faɗa yake jama'a gobe a sallar magarba suratul arab za mu biya in baka shirya ba kana da basir ka tafi wani masallaci kawai ya dai faɗa shi ya gaya ba sai jama'a gobe suratul arab za mu biya a sallar magarba ba karatun isa ke da ba ranar ba karatu to saboda haka wannan shine to shine ma da yake cewa ya zo ya karanta masa wato faqala yake qira'atul mufassal al-laila fi rak'ati yake jiya a sallata ta dare wani ne yazo a irin alamomin da yake ai jiya ai jiyan nan sallar dare da na taji je da na karanta wato mufassal a raka'a guda haka me yake so ya nuna nan mufassal din ya juye gaba ɗaya kenan yawa faqala yake harzaka harbi ka'ab ka haɗe ki a rikai ya ce ya kwaran yauta ne ya kwaro ayoyin yadda ake koro waka yadda ake zuwa ya waka irin haka yayi ya ce laƙada a rafin na za'ira ya ce na san annazir shi ne mai kama da juna na san masu kama da juna allaki kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙarunu bai da hunna Abdullahi dan Mas'ud ne yake mato anya karatun da kai ba irin karatu ne mai kama da waka ba yace bara an gaya ma na san yadda Annabi alaihi salatu wasallam yake ya hada sura mai kama da juna shine al-qara'i shine asuwar al-mutamathila fil ma'ani kal maw'idati wal hikam kamar misali mutum ya dau idan shamsu kuwira sai yake so dau surar da ta kusa kama da ita sai yake idan sababu shari'at duk gaba da alkiyama ce bayani sai hada yana so ya wa'azi kun san mun sha faɗa a nan cewa mutum yana so mutane wa'azi a sallah ba zai iya yi kawai ya danganta da wata aya da zaka iya dauka kawai ka karanta ko sura daga surar da ka dauko za ka gane fikihun ka wa'azi kaza kake so ka yi mutane ku saboda haka sai yake cewa wato kaga shi za a ke faɗa idan Allah ramma ne kai to da sauran in ba ka gane ma'ana alkur'ani kakka zama a kai kawai da bature yake kira a kai kawai ajiya kake kai baka zan kamar dan imari aminu asfara in kana so ka ji ka ci moriyar qur'ani ka ji dandanan sa to rika sanin ma'anonin sa Allah san ma'anarsa ka rika bibiya don Allah ya da za ga qur'ani tafsirin ma da zai ma ya ja bamban da sauran a karantinka ya ja bamban ne ba kusa ba to shine yake cewa Abdullah da Mas'ud yake na san masu kama da su allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qurunu bainahun wanda annabi yake gwabawa tsakanin ya hada misali ko da a can sama take tana cikin mi'un sai ya dauko wata sura ya zo ya hada da al-mufassal ya san cewa suna da kamanceceniya abdullahi dan masud yace na san su fa zakara ajri da suratan min al-mufassal abdullahi dan masud dai ne lissafo surori guda 20 a cikin mufassal yace wayannan annabi alaihi salatu wasalam yana gwamar a sallah sura dai ne bi kulli raka'a amma sura biyu yake a kowace raka'a a wayannan mufassal kowace raka'a abdullahi dan masud yace na san wannan to shine malamin suka ce kaga wannan abin da aka ce waratil qur'ana tartila da ubangiji yayi umarni to abin da ake nufi malaman ta juji suka ce abin da ake nufi da wannan shine wato mutum ya san tushe na alqur'ani da kuma ladaban karanta alqur'ani amma mafi girma a cikin tushen nasu shine malamin suka ce abin da ake nufi da at-tartil shine ikraj kullu harfin min makharijihi min makharijihi ko wa ida'uhu haqqahu fitar da kowane harafi daga mazauninsa da ba shi haƙƙinsa na ne min tajwi da tilawa na kyautata ta biyu da ba a kyautatawa ke shi ne literal meaning kyautatawa a tafi amma abin da aka fi bukata a tarfini shi ne a ta'ammul wa tadabbur yanzu idan wani ya fi ka iya ya fi ka makarijin huruf kai kuma ka fi shi sanin ma'ana ka fi shi har a gurin Allah Allah shi tajwidin kawai ya iya baya bibiyar ma'ana kai kuma kana bibiyar ma'ana amma ya fi ka tajwidi to ka bi shi har a gurin Allah a ta'ammul wa tadabbur shine ba lalle kace a ammu ka koma ka bibi ma'anar tarfi dan za ga wasu iya ma'anonin ke ne iya harfan ke ba wa haƙi banda ma'ana za ga yana tabi alqur'ani amma ba zai iya fassara ma aya ko dai ba ko daga alamtar kai fa zuwa nan to abinda aka fito shine bayan ka kiyaye ma'anonin harafai to kiyaye ma'ana kuma shine za ga mutum me mafi wahala za ga harkar karatu shine alwaqafu wal ibtida da an zo je idan baka san alwaqafu wal ibtida ba ga murya ga komai amma da gurgulo za ka rike sai ka ji kana karatu ala subhanallah yana da murya amma zai zo bai san inda za a tsaya ba لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يقوم الابتداء إن الله فقير ولا تعديني تعديني بابا إذا كان كمان مثلا القرآن كان يوم ولا سبحان الله هاي تعديني domin gaba ɗaya wani ma'ana ka ɗauko mu ta'adafa wanda take wata da ma'ani ka ce wa Allah talaka ne kana ga jama'a jama'a Allah fa talaka ne mu ne masu kudin wannan ta'adili sai da ka koma baya kai ibtida'i daga allazina qalu inna Allaha faqir ko qalu kawai qalu inna ba kai ka faɗa ba qalu inna Allaha kaga kai labari ke kai waya to shi za malamin suka ce abin da yafi komai a tartili shine التأمل والتدبر lura da ma'anonin alkur'ani da tadabburinsa bibiyar ne Allah yake so ya faɗa ana shi ya fi komai jama'a mu ga yawa kanmu gaskiya ba iya kawai kiyaye harshe ba shine abin da ya kamata ka lura to kaga kuwa abin da ibnu mas'ud yake kalubalanta wannan bawan Allah ai kaga wanda ya debo Qur'anin a haka duk guda biyun ba zai ba ta hakkin ba wannan kamar fijo din nan na farko ba zai ba da harban ba zai ba ta hakkin ba sannan kuma ba zai gane me yake faɗa ba ba zai gane ba shi da yake kalubalantar masu kuka a alkulisi ba ta yi a sallah a sauke Qur'ani bai kuka ba amma a zuwa da Allahumma kaza da amin yana ta kuka ƙarya kake yi Allah Qur'ani a gama sauke ji maka kuka waje an zo Allahumma kaza ka rika kuka a ai kamata yi Qur'anin da ake biyawa akwai guraren da suka zo bai kamata ka mu ana gaya ma cewa akwai magabata wani zai zo aya fa idza dukira fil naqur ya fadi ya mutu saboda Allah yana magana akan busar kaho ta alkiyama amma kai ba ruwanka ka haddace ka wuce fa zalika yawma idin yawmun azim wani daga cikin magabata bai iya karanta gurin ba Allah mutuwa yi faduwa yi a gurin yana liman ya ta maimaita fa idza nuqira fin naqur fa idza kawai zai fadi Allah yana magana akan kutina lokacin da muka yi busa cikin kaho bai karasa fa zalika yawma idin yawmun asir ba wannan yinin yini ne na tashin hankali mai tsanani bai iya karasa ba sai ba amma shi wai baya kuka a nan sai an zo amin yana ta kuka saboda auren sa ya kusa wai wai a nan zai a shi ne kawai azumi ya zo baya zo wai ya shiga wani azumi daga wannan azumin baya zo Allah kan kare shiga wani azumi yana kuka an biya qur'anin bai kuka ba to saboda haka wannan shine sannan kuma wato abinda hadisin yake koyarwa yana koyar da mu cewa za a iya karanta surori a jere an gane ko wato yawa ko kuma yana koyar da mu cewa an kaga dama ka karanta surorin a jeren kaga dama za ka iya tsallake ba dole wai yanzu sai ka jero ba misali zan iya karanta alam tara kai fa amjo dauku kuliya ayyuhal kafir zan iya zai iya karanta ya ayyuhal muzammil in zo dauko a masa wata walla misali to shine abin da malamai suke bayani akan hadisin ya nuna haka sannan hadisin yana koyar da mu tadabburi da tsoro kushu'i na Allah madaukakin sarki sannan yana tsoratar da mu tauri garaji wajen karatu ajiya a hankali sannan kuma babban abin da hadisin yake koyar da mu shine ba a san mutum ya rika alfahari dan yayin kiyamul layl ya zo fada saboda yake kiyamul layl asali mutum ne riya munafiki ba ya iya yin domin da kai sai Allah idan ku kazo ka fada ya koma riya abinda ba a so inda yanzu nan duk cikin mu ba wanda ya san wanda yake kiyamul layl sai dai in guri ke muka kwana amma idan da zan yin zo fada to ya koma riya kuma ana kyautata ma da tantin da kai ka gaya kowa ba to Allah madaukakin sarki ya karba domin in baka yi ba wa ya sani yanzu nin ban yi kiyamul laili ba duk cikin ku ba wanda ya sani hakan nayi ba sani za a yi ba amma ubangijin da ya na tashi cikin dare ba wanda ya sani nayi ya sani to yi za a kace munafiki ba ya kiyamul laili to da shi munafiki kullun aikin sa ne yace to yake a gani don ba za a gani ba wa zai ya za ya tashi ya fito a gani sau da aka yayi ya zo ya faɗa shi ne ibn masud ya kokwashi kan wannan kamar alfahari yake wa mutane cewa ya zo ya karanta mu fasal gaba daya haraka a ɗaya jiya wa ya tambaye ka to ba wanda ya tambaye ka to ba a san alfahari da kuma yawan karatun da ba a fahimtar sa yawa saboda haka ita riya tana rusa aiki sosai kuwa to babi na gaba 36 hadisi na 471 babin da yake babu ma ya ta'allaqu bil qira'at babin da yake magana akan qira'o'in nan da muke magana akan ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi ya kasance yana karanta fa hal min muddakir a qira'ar ibnu mas'ud yana karanta wannan fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa shine al-muzakara akwai mai muzakara mai mudarasa ta alqur'ani akwai mai wa'azantuwa akwai mai lura dangane da umarni da wato da umarni da hali da Allah ya yi shine fa hal min muddakir to ya karanta wannan to da ya karanta ta haka sai ranto ai na ji ya kare ana buhu yawa to akwai wanda ya biya ta fa hal min mudakkir akwai wanda ya biya wa azantu dangane da wannan fa hal min mudakkir to akwai qira'a da ta zo a haka kaga bangaren abin da ya shafi me qira'at ne dai shi ma dai har yau wannan hadisin yana koyar da mu cewa lallai akwai wato sauƙaƙawa akwai sauƙaƙawa dangane da abin da ya shafi wato karatun alkurani in ba za ka iya warke ba kai hausa in ba za ka iya bazzi ba kai kumbulu in ba za ka iya sufi ba kai duri misali kowanne sai ka ɗauki wanda za ka iya shi kenan kowace kuma ya halatta kai karatun sallah da ita kai karatun tilawa kai kai duka saboda haka kun ga akwai ɗaya daga cikin wato kira'o'in da ake biya duk malamai suka ce wanda aka yi na cikin ta shine fa almin muzakkir to akwai saukakawa akai sannan abu na biyu kamar yadda na faɗa yanzu ya halatta ka yi amfani da kowace irin kira'a wajen karatu mutukar mutawatirar sannan kuma hadisin yana koyar da mu cewa falalar koyon kira'a amma mun faɗi sharadi a baya yanzu to ka haddace ka iya ruwaya guda ɗaya ko fara sannan ka haddace alkurani sannan malaman kira'a za su baka sharadai daban cewa ka haddace jadiriya suna da wannan da suke bayarwa an ibrahim qala kadima ashabu abdullahi ala abi darda an karbo daga ibrahim nakai kenan shi ibrahim bin yazid abwan shine wanda Ibrahim bin Yazid ibn Qais ibn Aswad ibn Amr bin Rabi'a shine wannan ba Allah shine dai Ibrahim na kai Abu Imran shine alkunyar sa al-Kufi mahaifiyarsa sunanta Mulaikatu bint Yazid yar uwar Aswad bin Yazid da Abdurrahman ibn Yazid in kana karanta magabata zaka rika jana fadan to kale yace kadima ashabu Abdullahi ala Abi Jaza almajiran abdullahi sun je gurin abu dardari shi ne shi kuma yawan sunansa abu darda babban sahabin nan uwaimir barakallahu fi uwaimir bin malik al-ansari ba al-khazraji shine abu darda abu darda shi ranar badar ya musulunta shekara ta biyu bayan hijira ya je yakin uhudu sannan muawiya ya ya nada shi gwamna ba gwamna ba kai alƙali a dimasta dan dimasta lokacin kalifancin sai na umar lokacin da mutuwa ta zo masa yana kan gadon mutuwa rashin lafiyar da ya daga ita bai tashi ba sai ga yana ta kuka sai ummu darda guda biyu ne akwai alkubara akwai asubura ita ummu darda karamar asali bai wace a gidan sai rika koya mata karatu ta haddasa alkur'ani a hannun abu darda ummu darda din tunda mai aikin ta ce babbar da ta zo rasuwa sai take bayan shawara dan Allah in ta mutu ya auri ta ta riga abu darda rasuwa ya auri wannan wannan mai aikin ta dan wasu ma malamai suna cewa tun da ran ta ba da dama aure ta kawai aka ba da dama ta ya aure ta to bayan ya aure da kuma ga karatu duk ana jin wato ana jin ta a dimanta ana jin irin baiwar da Allah ya mata to shine lokacin da ya zo rasuwa bayan ya rasu ya bace da kananan shekaru sai Muawiya ibn Abi Sufyan sai aika a yace aje a ga mata yana son da dawo shine shugaban kasa fa misali a lokacin aje a ga mata yawa aje a gaya mata yana son ta da aure sai ta ce aje a gaya mata gaskiya ita ba za ta aure shi ba tace kuma ba wai dan ba ta san sa bane a gaya man saboda ta yi wa mijinta alƙawari cewa tana son zama da shi a aljanna kuma ka'ida mijinki na ƙarshe da shi za ku zauna a aljanna in dai ya shiga aljanna ke ma kin shiga shi da shi za ku zauna tace ita kuma ba ta so ta zauna da ko aljanna ba da abu da za ba da yi wannan uzurin yace domin ta ce domin mijinta ya gaya mata annabi ya ce duk wanda mijinta ya suka mijinta na kanje suka hadu to da shi za su zauna aljanna ana gaya wa yake to ba ko ya kyale ta ummu darda kenan asubara to lokacin da ya zo rasuwa sai yake kuka sai aka ce da shi ya kai sahabin annabi alaihi salatu wassalam sai yake na'am aka ce me yasa kake kuka yace to me yasa ba zan kuka ba yace saboda ban san girman zunubai na a gurin Allah ba shine wannan abin da yasa ki kuka ke ki dalili ban san girman zunubai na a gurin Allah ba malamai suka ce ya rasu a shekara ta 32 bayan hijira zamanin khilafar sayyidina Usman shine abu da za mu ja karatu lokacin mu saura an ce mu saura minti biyar saura minti uku yanzu ko biyu to sai yace um almajiran abu da da sun zo fadalabahum wato fadalabahum ke ne ne su shine dalabahum sai ne mu ya ne ne su to fa wajadahum sai same su da ya neme su sai same su fa kana ji ki ayyukum yaqra'u qira'ata abdullahi waye zai iya mun qira'ar abdullahi wanne ibnu mas'ud dama mun faɗa duk a farkon karatu aka ce Abdullahi a Bukhari da Ibn Mas'ud ake wannan shi yasa ba mu maimaita ba kana sai ɗaliban ka ce kullu na gaba ɗaya za mu iya kowa ya iya kira'arsa kana sai ce fa ayyukum ahfaz to waye ya fi karfin tilawa a cikin ku fa jaru ila alqama sai suka nuna alqama a lokacin kana sai ce kaifa sami'tahu ya qara'u wallayli idha yasha abu da za ce to koya kuka jira biyar suratul layl wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa kawai sai alƙama ya dauki karatu yace wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal dhakara wal unsa wa ma ba wa ma khalaqa dhakara wal unsa ba wal dhakara wal unsa kira ibnu mas'ud قال سيدي أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا ناجي إذا ناجي النبي نبيه وهكذا wa ha'ula'i yuriduni ala an aqra amma wayannan suna son ni in karanta cewa wa ma khalaqa dhakara wa la unsa ya nuna dalibansa sai suna so in biya akan wannan in biya wannan kira'ar wa ma khalaqa dhakara wanda muke yi hausu da warji da sauran wato ruwayat yace wallahi la utabi'u rabu da suranan sai Allah ba zan bi su ba ta ruwaya zai to shi ne dama bayanin da ake cewa wato ne wato kowace kira'a mutawatira ce ta tabbata shi kenan kawai wannan shine wa ma kalakar zakara wal unsa akwai kira'a da ta zo da zakara wal unsa ba wa ma kalaka an shafe ta a ɗaliban da suka zo ku ana cewa da alkama akwai ibrahimun nakayi da al'aswar wanda suka jiki gurin nasa wannan ga za mu tashi babin da zai magana a kan lokutan da aka hana yin sallah a cikinsu ina ga sai mu tsaya a nan ka tambayoyi kamar guda biyu na gani abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan tambayar ta farko shine idan mutum ya yi kiyamun laili sai ka faɗawa wai sai faɗawa wanda zai aura budurwa ma yake ba wai wanda zai aura ba zai faɗa budurwarsa wai da safi kan malam shi ma ya abin yake riyace idan ka faɗa ne don koyar da ita misali koya mata cewa wata ɗabi'a ta ɗauka a Allah zuciya ka yake kallo shi kenan ai za ka iya ga ƴaƴanka ko iyalinka dan su koya yawa idan dan koyarwa kai Allah yana kallon zuciyarka idan kuma ka faɗa ne dan ta gane kai ba Allah ramma kai kai ba dama ne har sallar da kake yi to Allah ba zai baka lada ba sunan tariya wannan kuma wani ba Allah yake yana son yana da kowa addu'a ga dan uwansa nan mara lafiya yana son ɗan uwansa da cikin addu'o'i ko shakka ba ba ko wani bawan Allah ma da dan sa baki da lafiya shi ma kwana biyun nan an ta ya dan samu larura muna roƙon ubangiji Allah ba kun sarki ya ba su lafiya akwai wata bayan Allah ma da ta turo tana da yan uwansa ta addu'o'in su da kuma namu na karatu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya duka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya ina ga babu tambayar baki na yau na kamar an yanke wata hukuncin kisa eh haka abin yi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana masura a wannan aya ce ta zabu awi ya dage cewa sai sai na ali ya fito da wanda suka kashewa sai na Usman domin kawun zani yana cikin yan uwa nawa na yawa cewa sai an fito da su ba su yafe ba kuma wannan ba wannan ba abin da ake ta magana na sanda ba to me da zai kai yanzu da ana wannan ba an daina kake mutane ba ba duk wanda ya kaje a kaje ki annabtu bin nafs wa katabna alayhi fiha anna an-nafs bin nafs ana kallon wata shasha shada da yadda raba wai wai tana mutane wai kashe ni cewa wai an fara takura mata mata duk wacce ba za ta yi wata yadda raba ina ka wani minti goma sha biyu ɗazu na kalle ta tana ta bayani to hukuncin Allah za mu kyale mu tsaunaki kuma daɗin ta yanzu ba a final court din a can ake inda shari'a musulunci ne da kaji duniya ta shiga gaba ɗaya ko ba ka bane duniya ce za ta shiga ka'ida dama yadda yake shine a shari'ar musulunci kaga yanzu in mutum ya yi kisan kai ya yi kisan ganganci ko haƙƙi uku ne a kan abubuwa uku ne a kan ko dai a kashe shi annabi nan ko kuma ƴan uwan mamaci sai a'a ba su biya raƙumi ɗari miliyan saba'in da shida a yanzu ina tsammanin ya kai da shida yanzu saba'in da shida diya rai ko idan ido ya cire guda ɗaya zai ba da talatin da wani abu rabin diya in guda biyu ne diya gaba ɗaya zai biya in ya cire hanci shi ma diya rai ko in ya cire mutum kafa ɗaya eh hamsin da bakwai diyar rai yanzu to miliyan saba hamsin da bakwai haka za a biya idan dan yatsa guda ɗaya aka cire wa mutum za a bada rakumi goma eh akwai wannan akwai matakai guda uku cewa a biya a ɗau mataki a kisa ko a yafe ko a biya biya ko a yafe shi kuma wanda ya na kuskure shi ne yake da guda biyu na kuskure biya ya biya eh na kuskure ba gaji nawa ma kana ne mu'minin ayan nan ta cikin suratul nisa ayoyin ai duk bayanin suka fito ne suwaye Umar rai Allah ya zara ki yanzu ne ji dai ai annabi wato dadin ka san ni dadin da nake ji baula ma sai kotun shari'a musulunci ba ce a can tashin kotun ana aka ji aka yi wallahi ka ji na gaya ma inda duk wanda ya ana yawan tuna an daina da abinci a jiko? a kano? inna Allah ya wani a katsina aka ɗora sabuwa ita ma tana kan hanya Allah ya sauke Allah ya sauke an samu tallafin dubu hudu da ɗari takwas da saba'in Allah ya saka kowa da alkai muna da kowa bangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sama ɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu zuwa Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi aqalina wa aslih aimatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين dukan musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i Allah ka biya musu bukatun su masu kai suna da bawa ubangiji da sunayen ta dawawa da tsofin ta wata kuka Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata اللهم قل ناسيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملك ولا تحل ولا ولا تلبس علينا يا رب العالمين ولا تجعلوا ملتبسا علينا يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلوا ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين